الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروه تكبيرا
بارك الله فيكم وأحسن إليكم بهذه التلاوة العطرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi ina mana barka da yammaci ga shi dare yayi a sa akwai wanda suke da gajiya ko suke da wasu uzurori amma mun taru a wannan masallaci don sauraron nasihohi da malamai suke ta yi mana ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladan saurare su kuma malaman mu Allah ya ba su ladan nasiha da suke mana ubangiji Allah ya haɗa mu cikin waɗanda yake yi ma alfarma da yake sanar da mala'iku cewa su tafi bayan ƙasa su yawo idan duk inda suka tarar ana ambaton Allah duk inda suka tarar ana mudarasan alkur'ani to su rijistar sunayen waɗannan bayi kuma a ɗaukaka sunayen nan zuwa ga Allah maɗaukakin sarki nan take Allah yakan sanar da mala'iku ya ce duk waɗannan ku shaida na yafe musu ubangiji Allah ya samu cikin waɗanda zai musu gafara sakamakon taruwa da muka yi don sauraron ayoyinsa da bayani akan manufar shari'ar da Allah ya ɗaura mana al'amarin aure da buƙatar ɗan adam zuwa gare shi da kuma tsarin da shari'ar Allah ta ainihin zo da shi game da aure abu ne sananne yana daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mana a wannan rayuwa waɗanda yake cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha إن الإنسان لظلوم كفار abinda Allah ya ambata kenan cikin sautu Ibrahim cewa da za ku tsaya ku yi ta ƙididdige ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya sanin adadinsu ba amma ɗan adam ya kasance shi wata halitta ce mai zalunci ko mai kangara wato ga ni'imar da Allah ya mishi ne kun ya tsaya ya ci moriyar ni'imar sai ya juya ta zuwa akasin abin da ake so ya yi sannan kuma ya kangare ya butulce ma wannan ni'ima ubangiji madaukakin sarki ya ma bil adama ni'ima da ya tsara rayuwarsu a bisa tsarin aure ya tsara rayuwarsu a wannan salo ya kuma ambaci cewa hakan ɗaya ne daga cikin ayoyin buwayan ubangiji da tsananin wato fifikon tsarinsa akan duk tsarin da ba nashi ba dalili ne akan ɗayautakan Allah da girman sha'aninsa faɗin Allah maɗaukakin sarki a mashahuriyar aya da kowa ya sani ko sai dai aiki ne ne yake wahala cikin suratul rum ومن آياته أن خلق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Ubangiji ya ce wa min ayati daga cikin ayoyin Allah ɗaukakin sarki an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku mata daga jinsin ku na ɗan adam wanda za ku iya fahimtar juna da su Allah bai ce ka auri kariya ko saniya ko wata halitta ko aljana ba a'a mutum ce irinka an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha don ku samu natsuwa tare da su ma'ana wanda bayi da mata ya rasa wannan natsuwar ba zai iya same ta ba ko da ya ji ya biya bukatar shi ta wata hanya da ta haramta ta zina ko ta kallace kallace ko ta tunani ko ta istimna'i ba zai samu wannan natsuwar ba saboda haka Allah ya tsara sunna ce ta kauniya daga Allah litaskunu ilaiha sannan Allah ya ce kuma ya sanya tsakankaninku akwai kauna da kuma tausayin juna za ka ga mace duk inda take al'amarin mijinta yana muhimmiya da muhimmanci gare ta haka shi ma suna tausaya wa junansu da tasuru ilaiha wa ja'ala bainakum murata rahma inna fi zalika a cikin wannan tsarin na Allah mukalla Allah ya ce akwai da ayati akwai ababen lura game da sha'anin Allah da buwayarsa bi kaumin ya tafakkaru dan mutane su tsaya su yi tunani wato mai tunani shi yake gane wannan wanda bai yi tunani ba ba dole ya fahimta ba ubangiji yana mana bayani a nan akan muhimmancin aure ta fuskar samun natsuwa a rayuwa saboda ka za ga mutumin da bai da aure ko yaya yake zaka ganshi akwai wani dan nau'i na rashin natsuwa tare da shi haka kawai zai iya samun kanshi wata 'yar hauka haka tana bujuro mai lokaci ba lokaci wani ɗan rashin dattaku haka lokaci bayan lokaci dole sai an daga bashi kuɗi in yi wani abu sai ku yi hakuri ka san bai da mata ne in yi wata magana ko yi wani wani salon rayuwa annabawa da Allah ya aiko su ya ba su iyali Allah ya ba mu labari walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan
wa laqad نعم سورة الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا وجعلنا بين وجعلناهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية بشاكا لا أنسى مهند الشيخ سورة الرعد ubangiji yake hakika ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun aiko da manzanni gabaninka kuma waɗannan manzanni kowanne a cikin sa mun sanya mishi azwaja yana da mata ba wai kawai ma irin malam MC ko MO kace mishi wala MO ko wai matar shi guda ɗaya ba wa zurriyatan da kuma ƴaƴa da jikoki kaga annabawa su ne bayi mafiya wato karama a cikin halittun Allah Allah bai halicci wasu mutane da ya fita kamar annabawa ba su zaɓaɓɓu ne a wurinsa da haka karkacewa ya kai wani mutum ne mai karama ko mai ilimi amma kuma baka da mace to baka kama hanyar karama ba ka dai kama hanyar karami ka kama hanyar karami shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana da aka bashi labarin cewa wasu ustazai cikin sahabbai sun je gidan shi sun tambaya su suna so su zama masu tsananin ibada sun tambayi me yake yi cikin dare me yake yi da rana me yake yi da safe sai mai riwaya yake cewa faka annahum taqalluha sai suka rena yawan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaka da usari suke da karambani ba wai suna ganin ka to shi annabi bai ba sai yayi da yawa ba shi ai an gafarta mishi shi Allah ya riga ya bashi aljanna mu ko muna da matsala saboda ka bar mu tashi mu ta kwalo sai suka yi alƙawari wani yace to shi daga yau ba zai ƙara bacci ba zai dinga sallah ne duk dare kawai wani kuma yace shi kuma daga yau ba zai ƙara cin abinci da rana ba azumi zai dinga yi tutur wani shi kuma yace to shi kuma zai je ne ma a yi mishi fidiya asan fidiya ko a wasan mu ta Najeriya dandaka da ake yi ma ake yi ma bunsuru a zare shi zai je a zare shi aga aka zare shi ya zama kolo kenan ko ya zama zarare kenan sai labari ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga niyyar da waɗannan matasa suke nan da nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'a yayin huduba yayi jawabi ya musu tankiya yace lallai duk wannan abun ba sunna ta bane ni ina azumi ina shan ruwa ina bacci ina sallah kuma ina da matan aure wanda duk ya karkace ma wannan hanya ya karkace daga hanyata yace wa inni atazawwaju nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni saboda haka ɗan uwa musulmi mu dinga aiki da umarnin da Allah ya umarce mu dazu malam ya mana wa'azi akan cewa bai yiwuwa kace zaka kama irin wato kai ta wa'azi akan abin da kai baka aiki shi wa'azin baya tasiri baya armashi ba zai dinga fitowa daga cikin zuciyarka ba yanzu wannan karatun na aure hala akwai wanda a cikin gwagwaran nan ya fi iya shi amma ko yayi ba za a gane ba saboda za a yi ta ganin to kai ne za ka gaya wa mutane me za ka gaya wa mutane tun da kai baka yi ba saboda ka mu dinga aiki da abin da ubangiji yake faɗa mana ubangiji yana umarnin mu da cewa fankihu ma ta ba lakum min nisa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا
kun ga wannan aya ta zo ne a cikin sautin nisa'i ko kamar da al'amarinta yake lokacin da aka samu wasu cikin musulmai suna riƙe da marayu mutum ne an mutu an bar mishi marayu amma kuma shi ne ma da mata kuma shi ne aula da waɗannan marayu to ya zai kula da su namiji bai iya kula da yaya dole yana buƙatar matar aure ta kula da yaro saboda Allah saboda ka Allah ya umurce su cewa ga yadda za ku ku je ku yi aure fankihu ma qaba lakum minan nisa ku aure abinda ranku ya gamsu da shi abinda ya kwanta muku a rai abinda kuka kaunata na cikin mata su za ku je ku aura matna ku je ku auri biyu wa kula ko ku auri uku uku wa ruba ko kuma ku auri hurhudu fa in khiftu alla ta'dilu fawahida idan ba za ku iya adalci ba kun yarda cewa ku ba ku da adalci to ku je ku auri ɗaya kawai shi ke eh wanda za ta dinga binka kamar inuwa zalika adna Allah ta'u wannan shi yafi kusa da kar ku je ku karkace ku bi wata ku bulatantacce hanya akalla dai a matsayinka na mara adalci wanda kai wa kanka declaration cewa kai baka iya adalci ba kai azzalimi ne to ka samu daya ka samu daya da ta dinga maka abinci tana maka wanki Allah ya kyauta da an ga kuma an san azzalimi ne kai ka ba da adireshin ka ka ba da adireshin ka na saboda haka a aure a shari'ar musulunci umarni ne daga Allah kuma koyi ne da annabawa sannan sunna ce daga cikin sunnonin da Allah ya tsara wannan rayuwa a kai daga cikin abin da aure ke fa'idantarwa shine haifar da yawan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hore mu da mu yawaita mai yawan al'ummarsa kuma al'ummar ta shi babu yadda za a yi ta yawa sai ta hanyar aure so kai da kake yin aure kamar wato baka cikin waɗanda suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ya cimma burin da yake so ranar alkiyama a ce al'ummarsa sun fi na kowa yawa kai ba za ka iya ba da gudunmowa ta wannan bangaren ba jama'a ko a nan duniya al'amarin yawa na al'umma arziki ne kar mai da duk wata magana da turawa suke faɗa game da wayin an yawa ba za a iya ciyar da kai ba duniya za ta yi ɗini za a rasa abinci wane da wane ne duk wannan zance ne suke na ƙarya ubangiji ya gwada mana yadda yawa yake a matsayin wato treasure a matsayin arziki a matsayin taska ga bil'adama a cikin farkon sotul isra da Allah yake bada labari da yake cewa ثم رددنا لكم الكرة ثم رددنا لكم الكرة عليكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا daga cikin ni'imomin da Allah ya bani Isra'ila waɗanda ya musu ya bayyana ya goranta musu akwai wannan Allah ya ce thumma radadna lakumul karrata alaykum وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم مكسنياكو أكثر نفيرا ما فيا يوا تشكين الأمة أو نجيكم يكي تشوا تشكين عرافي واذكروا إن إذ كنتم واذكروا إن كنتم قليلا
واذكروا إذ أنتم قليل إذ كنتم إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم فكفركم
واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم يكفي هذا محل الشاهد ليس ضروريا أن تأتي بالآية بأثرها Ubangiji yake cewa ku tuna yayin da da kuke ‘yan kaɗan sai Allah ya maishe ku da yawa, ashe da yawa falala ce, in kuntum qalilan fakaththarakum Allah ya yi wa mutane gori da yawan da ya musu al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake yake bada labari daga Ma'aqal ibn Yasari cewa wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah inni asabtu ra'atan zata jamalin wa hasad naga wata mata ‘yar dangi kuma kyakkyawa, ya ce wa annaha la talidu, amma kuma juya ce, haka ke faɗa nan, juya ita ce wato barin mace wanda ba ta haihuwa, wanda na ƙasa ce ga iya mace, ya ce, Afa ata zawwaju ha, ya manzo Allah kana ganin na iya aurata, tana da kyan halitta, tana da kyan dangantaka, amma ba ta haihuwa. Wataƙila tana da wani ciwo ko wannan ruwa da yana ta haihuwa da ya faɗa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi bai ce mishi komai ba ya sake dawowa wa shi gari ya sake nemi tambayar sa ya sake dawowa karo na uku ko karo na biyu ko na uku ya sake faɗa sai annabi ya ce mishi la karka aure ta karka aure ta ya hana shi a cikin hadisin yace tazawwajul waluda al waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamati za ku yi aure ku auri mace alwalud wadda take ƙaunanku alwalud wadda take haihuwa kar ka je mace ba ta son ka yana daga cikin wato ɗaukar wa kai kano ba gammo ko je ɗaukar wa kai akara ba gammo ko ka je mata ba ta son ka kana ce sai ka aure ka sani ba a son ka ka je kana ce ka kashe kuɗi a je a kawo maka wanda ba ta son ka za ta iya kashe kama a wannan zamanin mata nawa suke kisa sau da ka barta in ba ta son ka kaje ka nemo take son ka shine mutuncinka da rujularka to dama kuma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam alwadud alwalud wanda take haihuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan yi ma al'ummomi tinkahu da yawan al'ummata ranar alkiyama saboda haka daga cikin fa'ida da zaka samu a aure shine zaka zama cikin ‘yan gwagwarmayar tara wa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam al'ummar da zai alfahari da su. Kuma don an faɗi wannan mutane su daina kawo batun wai ai taron yuyuyu kaza kaza dama a musulunci ba a yadda ka haifi ya kake kulawa da su ba. Kin kulawa da su ɗin zunubi ne mai zama kanshi. Duk wanda ya haifi ‘ya'ya ya dayya su ya dayya a amanar da Allah ya ɗaura musu. kuma ranar alkiyama zai ga sakamakon shi saboda haka a musulunci ba a san batun wai a ce a ai an haife su an kasa musu tarbiyya ba ko kuma gara ka haifi ɗaya ka mai tarbiyya akan ka haifa da yawa kasa musu tarbiyya kamar irin maganar da ake da ana cewa to ai yanzu ilimi ya yawa aiki ake bukata ilimi da yawa ilimi baya yake kuma dama shi ilimi dama unwanin shi adireshinsa shine aiki inda in ba babu aiki bai cancanta a kira shi da suna ilimi ba to haka haifuwar ƴaƴa a musulunci unwaninsa shine yi musu tarbiyya su zama mutanen kirki domin da haka ne za ka more su su ma su more ka daga cikin fa'idar da za ka samu idan ka yi aure ya kai ɗan uwa shine mace ta aure tana zama sutura ne gare ka za ta rufa maka asiri za ta zama wato katanga za ta katange ka Allah ubangiji ya ce mana hunna libasul lakum wa antum libasul lahum kuma Allah yana faɗa wa lokaci cewa hunna libasul lakum cikin sutu bakara ne ko kana zuwa bugu a bata uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهم نعم علم الله أنكم كنتم تك علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم حسبك har da shaɗin da muke nema ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wato su matayenku a matsayin kamar sutura ne gare ku kuma sutura ne gare su shi yasa malamai suna magana akan wannan ta'abirin cewa kaga ita sutura yadda ta kai ga kyau da nagarta kowa da irin tashi sai wadda ta kwanta ma a rai shine ma tsaba na kudinci sai wadda kuma ta dace da size ɗinka sannan za ta yi maka kyau kaga shine wato alwadud wanda irin kace kuma aka ɗinka maka daidai da saƙinka aka gwada ka amma kaje ka ɗauki wata sutura ta maka kaɗan ko ta maka yawa to akwai matsala za ka yi kamar wani sabon mawakaci so da ka nemi mace wadda take ta dace da yanayinka da kafa'arka ko akwai ƙauna tsakankanu sai ta zama maka sutura kai ma ka zama mata sutura asirinka a rufe nata ma a rufe eh a baka lafiya ciki lafiya mai dan wake ta gama ta kwanta bari ta ɗanyi bacci ko sai ta mutu shi ne sai suka ce to a cinye tukuna kafin a ce a kai ta kai ya lalace shi sa sai na wato mace takan zama sutura ga mutum ta yadda duk in ya fito za a gan shi cikin mutunci ka kaddara mutum ya fito tsirara me za a fara tunani mahaukaci ne ko dole za a nemi a tare shi a kama shi saboda tsaraici bai dace da ɗan adam ba shi yasa lokacin da annabi adam alaihi salam yayi abin da ya aikata a cikin aljanna na cin dan itace abu na farko da Allah ya jarabce shi da shi shine kawo mishi da suturarsa saboda haka mace tana zama sutura ga mutum wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya zo aikin haji yana yana dattijo yayi shekaru zamanin sayyidina Uthman yana halifa sayyidina Usman yana ganin shi sai ganshi yayi mutsu mutsu yayi kaca kaca yadda ka san an yi hadarin mota da shi yayi butu butu sai ce ah malam shi ya taho daga kasar Iraki ne sayyidina Bai dan masu shi kuma khalifa ya taho daga Madina yace lafiya dai ko yace to ko aure za a yi maka ne abin da ya fara tare kenan menene zai gyara Ibn Mas'ud yace ina ganin aure za a yi maka a Ka'aba suka yi wannan yace zan yi maka aure sai ya ce a ni bana bukatar aure amma dai ga ɗalibai nan su alƙama to anan ne aka samu hadisin yace dan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj anan ibn muslim ya rawaito wannan hadisi yace dama annabi yace ya ku taron matasa a cikin ku duk wanda ya samu hali yana da halin lafiya yana da halin tattalin arziki da zai iya riƙe iyali falyatazawwaj to yayi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayin wannan umarnin jama'a amma muna ganin kamar ba da gaske bane umarnin sai ne ta yin wasa da abu saboda matar aure sutura ce ga mijinta kuma abin natsuwa ce gare shi kamar yadda Allah yake faɗa faɗin sa ubangiji wa dauke sarki wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ko cikin ko farkon suratul nisa'i يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أتكلم عرفي لكتاب هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لتسكن إليها قل يسكن إليها أو أنكرت شنو هو؟ أعراف yawa ƙarshen arab can ƙarshe liyaskuna ilaiha ubangiji ya halicci ɗan adam ya halitta masa matarsa domin ya natsu tare da ita a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi da Hakim da isnadi tabbatacce yana cewa arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu su ne tsira a sa'ada jin daɗin duniya ya ta'allaka ne akan abubuwa guda daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa almar'atu saliha mata nagartacciya mata ta kirki na biyu wal maskanul wasi da gida wadatacce na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kuma wal jaru salih da makwabci mutumin kirki na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kuma wal markabul hani da lafiyayyen abun hawa wanda dai samu wannan abubuwan guda hudu da ya samu abin da ake amfani da shi a jirgin rayuwar duniya da gida wadatacce da ya ishe shi da makwabci mutumin kirki wanda bai fitar da shi ba da abin hawa wanda zai kai shi duk inda yake so sanda yake so lafiyayyen abin hawa duk waɗannan koda kana da su tsakani da Allah idan babu mata a gidanka kana jin za a za a zauna lafiya dan wani lokaci ma zaka iya ba kai fakin da mota wani jama'a kamar ta ka tafi ka barta da kafa ka hau ka hau lori ka tafi abinka amma idan akwai matar ko da babu waɗancan kana iya ka samu jin daɗin saboda kai sa ka fara ambata ta saboda ta fi su muhimmanci akwai mutane da yawa da suke da iyali kuma suna cikin jin daɗin rayuwa ko da ba su da waɗancan sauran amma duk mutumin da ke da gida wadatacce babu mata don aka shigo me za a ce ya gidan ba mutane kamar makabarta ko da shi yana cikin shi mutum da ya ce gidan babu kowa babu kowa ya zama gidan kamar makabarta shi ma zai dinga jin shiru in dare aljanu su ta mushi abin nan suna hura ne iska a hanci su hana shi tashi da asubahi saboda haka jama'a ya ku taron gwagware kamar da annabi yake cewa ku tashi haikan wajen yin aure wani lokaci daga cikin abin da ke firgita mutane shine tsoro cewa suna da talauci ko abubuwa sun yi tsada ko ba za su iya ci da iyali ba to wannan duka ruɗin shedan abinda Allah ya fita cikin sautin nuri wa ankihul ayama minku wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi
Allah ya ce wa aikiyar ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum ku dinga aurar da wato tuzuranku da gwagwaranku da mutanen kirki cikin waɗanda suke ku bayi maza da mata idan suna ma cikin talauci Allah yana wadata su ta wannan hanya saboda ka aure hanya kawo arziki mutane da dama sukan yi aure sanda suka yi wani ma sai an taimaka mashi sai an taimaka mashi da sadaki ko da inda zai zauna da ita ko sai abokai sun haɗa kuɗin da za a yi walima da sauransu amma idan ya yi taƙawa ya bi Allah ya tashi ya nema sai ga cikin lokaci kankani ya samu abin da zai iya rayuwa cikin wadata saboda ka asali aure baya kawo talauci abin da ke kawo talauci shine ya zama cewa ka ƙi tashi ka nema ka ƙi tashi ka yi ƙwazo ka ƙi bin asbab ka ƙi dogaro da Allah to shi ne suka shiga cikin talauci da damuwa ba aure ne ke kawo talauci ba akwai mutane da dama waɗanda ba su da iyali amma masu iyali ke ciyar da su za ga mutum ƙato sharɓe ne inda ka san jikan samudawa amma kuma bai iya ci da kanshi wani gida yake zuwa yana cin abinci gidan wani yayan shi ko gidan wani baffanin shi ko rafaninsa ko waninsa ana yake ci abinci ba haka bane mafi yawan gorayen da suke zana a wajen da tsakanin da Allah suna ci da kansu amma ka taba ganin mai aure da bai ci da kanshi zai ci da kanshi ya ci da wani ba to anan wane ne talaka kenan kai da ake ci da kai al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla so da kana so ka samu yanci ka tashi haikan ka ga cewa kai aure a a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin in ba na kuskure ba ina jin yana cikin sunan Tirmidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mutane uku da Allah ya dau alwashin cewa sai ya kare su. Allah shine kariya gare su. Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhu. Mutum uku Allah ya sha alwashin zai taimaka musu. Daga ciki akwai mujahidi wanda ya fita jihadi da tsayar kalmar Allah. Daga ciki akwai mukatam shine bawa wanda aka rubuta mishi fansa yana kokarin ya samu 'yancinsa wanda yake da niyya haka. daga kuci kuma akwai annakihu allazi yuridu al'afaf me aure wanda ya aure da niyyar dan ya kame kanshi daga wannan barna ta zina zina ta zina ce da malami mana karatu da za a kai ya zama ruwan dare a cikin al'umma kamar an iso zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari mutane za su halasta abubuwa da yawa cikin haramtattun abubuwa yastailuna al-hira wal wal ma'azifa yusammunaha bighairi ismi wal khamra yusammunaha bighairi ismi a cikin hadisi Imam al-Bukhari wanda akwai rigingimu sosai akan hadisi amma dai tabbatacce ne za a yi wani zamani da mutane za su dinga halasta zina ta fuskar ba wai za a bude baki a ce zina halas bane amma za a ce consent ko inda an yi consensual relationship ne ba komai kuma za a ce ga wani gida an bude nan gidan yin zina ne ga abin da zai taimaka an yi zina kada a ɗauki ciki ga wance an santa a matsayin mazinaciya kai mutum ma zai fito ya ikirari ya ce shi yana yin zina ko kuma mutane su yi zina a bidiyon su duk wannan shine ma'anan yastahilluna hira wal ma'azif da kuma kiɗa duba ga yadda makaɗa suka zama manya a cikin mutane inda makaɗi ne yanzu aka yi bako a unguwar nan sai har sai da zashi ce wani makaɗi ne ko wani mawaki ko wani ɗan banjo ya zo daga Najeriya to sai kowa ya zo ya gan shi ya zama celebrity ya zama muhimmin mutum a cikin al'umma alhalin kuma barna yake da kuma giya nabi ya ce za a dinga kiransu da sunan da ba nasu ba zina a ce mata soyayya makaɗi a ce mishi mai faɗakarwa giya a ce mata abin sha kwace sunanta gulda ko star ko wani abu to saboda wanda yake so ya kare daga wannan barnar to sai ya yi aure shine hanyar iffa da shari'a ta tsara domin in ba ita ba guda biyu ne illa ala azwajin aw malakat aymanuhum ko wala lokaci yayi a ai ya kamata a tsaya kana ga ai kamar an musu ya wa'azin da za musu da dai aya ce da hadisi an ga musu inda su mene ne kawai su bi mana eh an faɗi aya da hadisi ne mutum mumini ne kawai sai ya aiki ko yawa in kuma ya ki to shi da Allah ƴan uwa masu albarka kan mu cika junan mu da surutu gaskiya wannan al'amari ne wanda yake simple and straightforward tsakani da Allah a turawa da masu wakiltarsu a cikinmu su suka zo da wannan tunanin tunanin cewa ba za a yi aure da wuri ba mutum sai shekara talatin da biyar wani bai aure ba irin wannan akwai haɗari ga rayuwarsa a san da zai aure ya haihu shekararsa arba'in ko da biyu yana da wahala wannan ya ci more 'ya'yansa saboda san da zai gaji shekaru sun kama shi ‘ya'yan kuma ba su girma za su taimaka mushi wataƙila ba zai samu halin tarbiyyar da ko ya mutu za su mai addu'a ba amma wanda da ya aure da wuri ta ya samu makan shi mataimaka sanda shekaru za su kama shi in ya aure shekara ashirin ko da biyar ko da uku ko sha takwas ba da ta ne kai arba'in da biyar yaran shi kuma sun zama ashirin da wani abu sun zama matasa za su taimake shi in ya musu tarbiyya za su mai addu'a za su taimaka mai a tattalin arziki a rayuwa ya samu abokan fira abokan shawara sannan galibinmu ko mu da muke da ƙananan shekaru mun taso mun ga duk iyayenmu suna da mata biyu uku hudu da wuya ka ga mai mace ɗaya sai dai in sabon aure wanda yana nan yana jira ya ga lokaci ƙarawa yayi ya ƙara kuma a lokacin matan ba su kai na yanzu yawa ba saboda haka za ka ga da wuya a ce ga wata mace ta rasa miji ni a garinmu a giya a bauchi state in ba yanzu ba shekarun baya wala biyar ne da ta taso kafin ta shekarar sha biyar an riga an san wa zai aure ta babu yarinyar da take wuce shekara ashirin ba ta aure ba a lokaci an sani kawai sai dai a jira lokaci ma'ana samari ba sa barin 'yan matan su wuce su saboda ƙarancin 'yan mata a lokaci wani lokaci har sai an ta yin ma takara wane yana so wane yana so saboda haka duk sai a aure su lokaci guda baɗi kuma wasu su so a aure su amma yanzu jama'a ku duba ku ga yadda al'amari ya rikici sai ka samu ƴan mata guda takwas a gida ɗaya ga wata kuma bazawara mijinta ya koro ta ko mijinta ya mutu wannan shekara ta talatin wannan talatin da biyu wannan ashirin da takwas wannan ashirin da hudu wannan ashirin da biyu ya za ka yi da wannan taron dangin kowa tana ta riga ta gama tumbatsa ubanta ma bai so ya kale ta saboda takaici ya ganta saboda haka mu taimaki al'umman mu mu dawo cikin hayyacin mu daina wannan turawa ba su taba kawo mana wani tunani wanda zai taimake mu ba sai dai wanda yake cikin maslaharsu interest ɗinsu na new world order interest ɗinsu na na commercialization yanzu duka abinda ake kerawa na magunguna da ake sha contraceptives da condom da kuma ba kamfanin suke kera ba su suke samun kuɗi ba in an je zubar da ciki ba wurin su za a je ba ba wurin yaran su za a je ba su za su kawo magungunan ba sannan sun damalmala mana addinin mu da al'adunmu komai nasu muke kallo a yayin da su kuma a yanzu saboda lalacewa da suka kai lalacewa su da ban zina ai ba haramu bace a gunsu amma aure ma ya fita daga cikin lissafin al'adu wasu a cikin su sun daina yin aure ma hata ko a takarda ba a rubuta married ko single a wajen biodata idan ana bayarwa sai dai a ce wai suna living together ko suna courtship ko suna friendship to kenan za mu ci gaba da bin su har mu kai ga wannan batan jama'a so haka ba'idan anil anil anil wato nesa da duk wani abu da zama kamar cikin raha magana on a serious note akwai bukatar mu yi wa kan bukatun tanus wanda duk yake da halin yin aure jama'a ya tashi yayi kuma yayi don Allah riƙe matan nan da zai yi hanyar samun lada ne a wurin Ubangiji. Ni mata ɗaya ladan shi bai kai mai mata biyu ba, ni mata biyu ladan shi bai kai mai mata uku ba, haka mata uku bai kai mata hudu ba, mai ‘ya'ya uku ladan shi bai kai mai ‘ya'ya biyar ba, musan wannan, da gwargwadon bakin da ke ci a ƙarƙashin ka gwargwadon ladanka, gwargwadon alkhairin da kake musu gwargwadon fifikonka a gurin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairi a cikin wurin Allah shine wanda matan shi suke kallon shi a matsayin mutumin kirki shi kuma ni mutumin kirki ne a wurin matana kirki na farko kuma shine ka dauke musu larurar rayuwarsu akwai abinci akwai sutura akwai magani akwai tarbiyya akwai kula da awatif ɗinsu to wannan shine abin da zai jawo maka kirki na farko duk sakin fuskar ka da rahar ka da iya surutunka idan babu abinci a gidanka ba za ka na mutumin kirki a matanka ba sai za ka mu tashi mu yi himma wajen neman abin da za mu rufa wa iyalan masu yi sannan kuma wanda bai da iyali ya tashi ya iyali sannan kuma wanda yake da wurin ƙari ya tashi ya ƙara ba haka bane malam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah